اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فازده إلي عند هاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم karatunmu na littafin riyadu salihin yau za mu tashi kitabul fada'i littafi da zai mana bayanin falala alfada'ilu jam'u fadilatin jam'i ne na falala abubuwan da suke da falala ga musulmi idan yana aikata su babi na farko a cikin kitabul fada'il shine babu fadli qira'atil qur'an babi ne na falalan karatun alƙur'ani da zai gaya mana falala da darajar makaranta alƙur'ani da wanda ya mai da karatun alƙur'ani shine aikin safa da yamma dare da rana hadisi na farko a cikin wannan babi an abi umama radiyallahu anhu an rawaito shi daga sayyiduna abu umama talbahili Allah ya kala masa yadda kala ya ce sami'tu rasulallahi na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaqulu yana cewa اقرأوا القرآن وكرنت القرآن فإنه لو من شيء القرآن يأتي يوم القيامة ينظر على نتاشر القيامة شفيعا ينا مليم تدول أصحابه كصحبانسا أبو كننسا wanda suka saba da shi ya saba da su suna karanta shi koyaushe su ne ashabul qur'ani wato ikra'u din nan alkitabu lil hadirin izzaka zance ne da maza Allah yake da mahalarta majalisarsa a wannan lokaci min sahabati na sahabbai radiyallahu anhu amma kuma wa huwa sarin ala jami'il ummati wannan hadisi yana naso yana tafiya akan dukkan musulmin wannan al'umma ba wai sai sahabban manzo Allah kadai da aka gaya wa ba kowanne musulmi ana neman ya yawaita karatun alqur'ani in ya saba da alkur'ani alkur'ani ya saba da shi ya zama abokin alkur'ani alkur'ani ya zama abokinsa to rana tashi alkiyama alkur'ani zai cece shi Allah zai ba wa alkur'ani cetonsa saboda shi aboki dama koyaushe yana tare da aboki shi yasa ya ce shafi'an da ashabi zai zama mai ceto ne ga sahabbansa wato abokanan rawahu muslimun وعن النواس بن سمعان أروت دجا سيدنا نواس بن سمعان رضي الله عنه قال يشي سمعت رسول الله لازم ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا شوى يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله za a zo da alƙur'ani da ahalinsa ranar tashin alkiyama ahalinsa su ne dai wanda aka ce ashabi hidu sahabbansa su ne kuma ahalinsa allazina kanu ya amalu na biyu fi duniya waɗanda suka kasance suna aiki da shi a nan duniya ba wai karatun kaɗai ba bayan karatu suna aiki da shi bi ma'ana ya atamiru na bima amara suna umartuwa da abin da alƙur'ani ya yi umarni da shi bayan zajiru na amma zajara suna tsawatuwa gaban abin da alƙur'ani ya tsawatar su ne masu aiki da alkur'ani ba ka karanta ka haddace kuma kana saba wa Allah kana kana aiki da alkur'ani kana tabbaka umarninsa a rayuwarka taqadumuhu suratul baqarati wa ali imran idan za a zo da alkur'ani nan to suratul baqara da suratul ali imran taqadumuhu tana gabata su ne suke jagorancin sauran surorin alkur'ani za a mai da su kamar halitta suna gani suna tafiya suna tafiya da tawagarsu bakara da ali imrana su ne suke gabatar alkur'ani limana suke jagorancin alkur'ani idan aka zo da ma'abocinsu shi ahalihi din kenan su ma aka zo da su to hajjani su su biyun nan su ne masu magana da bakara da ali imran za su dinga kafa hujja an sahibihi ma ga ma'abucin sauran surorin sun ahutar da su jagororin su bakara da ali imran su ne masu magana shi yasa aka kawo tasniya tuhajjani alifin tasniya ne na karshen ba tuhajjuna ba su su biyun nan suna kafa hujja an sahibihi ma ga ma'abocinsu in an ce ai lokaci kaza ya ya ya taba yin kaza sai ce to Allah ba kai kace man ja abil hasanatu falau ajru amsalha ba misali ai ya karanta harufa kaza a lokaci kaza wanda bi ya shafe wannan zunubi ya rinjaye abin da ya aikata sai a sake cewa to ai lokaci kaza kuma ya yi kaza sai su ƙara cewa to ai kuma lokaci kaza kuma ya karanta mu duk abin da za a bujiro na laifin wannan bawa su za su ba da amsa shi yana tsaye yana yana gefe su ne kamar daga kalmar jayayya ne asali ko wa hajjahu qawmi qala atuhajjuni ma'ana mutanen annabi Ibrahim sun yi jayayya da shi shi kuma yace yanzu za ku dinga jayayya da ni akan bautar gumaka shi da ma'ana tuhajjani bi ma'ana kamar mujadala Allah yana faɗa su ba suna faɗa Allah zai ce yayi kaza ka ce to ai kuma yayi kaza yayi laifi kaza ka ce to ai kuma ya aikata kaza haka za su yi tsakanin da shi bawa makaranci yana gefe yana sauraro su ne za su yi magana shi ba ya ce komai amma sharadi dai ya zama ahadul qur'ani allazi kana ya'malu bihi yawa ahadul qur'ani ne baya rabuwa da karanta qur'ani kuma yana aiki da alqur'ani in ya cika wannan sharadi biyu to shi kenan shi an je alkiyama bakara da ali imran sai ishe shi amsa duk tambayar da za a masa wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ne ya rawaice shi wa an usman ibn affan an rawaito hadisi na uku a wannan babi daga sayyidina usman dan affan radiyallahu anhu qala ya ce qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khairukum mafi alherinku man ta'allama alqur'ana wanda ya koyi karatun alqur'ani wa 'allamahu kuma ya koyar da shi wanda ya koyi alkur'ani kuma ya koyar bayan ya koya da je ya naɗa ƙur'ani ya yi zamansa baya karantar da wani ba wannan su ne mafi alheri saboda wani hadisi da ya zo daga sahihu bukhari min hadisi abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma shi kuma mazala ta man qara alqur'an duk wanda ya haddace alqur'ani faqad istadaraja nubuwata bayna jambayhi hakika ya nannaɗe annabta tsakanin haƙarƙarin ne a tsakanin haƙarƙari shi da zuciya kamar ya tattalo annabta ya naɗe ta ya cusa a zuciya gaira Allah yuha ilai kawai dai ba a masa wahayi shi ne kawai abin da ya bambanta shi da annabi in dai mutum ya haddace alƙur'ani kaga ya haddace gaba ɗaya abin da aka tsakaro manzo Allah kenan na wahayi na alƙur'ani to kamar ya nannaɗe annabta ne a zuciyarsa kawai bambancinsa da annabawa shine gaira Allah yuha ilai kawai shi ba a masa wahayi ne to ka ku ashe haddace alqur'ani ba kalamar falala bace ba kuma kalamar daraja bace ya ishe ka darajar alqur'ani in ka haddace shi dai dole za ka karanta shi duk sanda ka karanta kuma kana tsala samun lada da falala kamar yadda za mu ji ladan mai karatun alqur'ani da kuma darajarsa in an je lahira wannan hadisi rawahu bukhari imam bukhari ne ya rawaice shi wa ana aisha radiyallahu anha qalat har wato hadisi daga nana aisha Allah kala mata yadda ta ce qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce alladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi wanda yake karanta alqur'ani kuma shi yana kwarewa bihi da karatun alqur'ani shine ma'anar mahiru wanda ya kware sai a cewa mahiru kafi gangaran ko ko ya wuce gwani ya wuce gangara ya zama ƙwararre shine ma'anar mahiru daga almahara ƙwarewa wanda yake karanta alƙur'ani yana mai ƙwarewa bihi da karatun alƙur'ani bi ma'ana yana karanta shi da ƙa'idojinsa babu kuskure na wasali ko na harafi to wannan mai karanta alƙur'ani tare da ƙwarewa ma'asafaratul kiramil bararati ranar alkiyama za ka gan shi tare da jakadun Allah alkirari masu girma albararati kubutattun bayi su ne mala'iku kiramin barara mutaralin sanu ma akfara ko a cikin suratul a'la su ne alkiramin bararati dama yake bi aidi safara kaga as-safara ke yana hannun jakadu jami'in na as-safir suna cewa ambasada yanzu a larabcin zamani yau safir as-safiru saudi jakadan saudiya kenan ko as-safiru nigeri ambasadan najeriya da larabci kenan saboda shine jakada da yake kai kawo tsakanin waccan kasa da waccan kasa amma asali sunan mala'iku ne da Allah yake turo duci zuwa duniya su ne bi aidi safara fi suhufin mukarrama marfu'atin mudahara bi aidi safara kiramin barara to irin waɗannan kiramin barara din wanda suke a safara jakadun Allah zuwa ga bayinsa to ranar alkiyama mahaddacin alkur'ani wanda ya ƙware yana karanta shi babu barna to mala'iku su ne abokanan zamansa a ranar lahira a tsayuwar alkiyama yana tare da su an shiga aljanna ma su ne masu hidimta masa a gidansa na aljanna wallazi ya qara'u alqur'ana wanda kuma yana karanta alqur'ani wa yatata'u bihi yana wa'in wa'in bihi da karanta alqur'ani bi ma'ana yatata'u ya taraddadu in ya kama ya kakale ya kala komawa kaga akwai alamar koyo da rashin kwarewa to wa huwa alaihi shaqun wa huwa shi alqur'ani shaqun yana wahalarwa alaihi gare shi lahu ajrani yana da lada guda eh shi lada bi za a ba wato za a linka masa lada amma kar ka ji an ce lahu ajrani kai tsammani ya fi wancan na farko eh duk da wahalar da yake sha da maimaita haruffa da yake yi wajen koyo to ladansa da darajarsa ba ta kai wancan na farkon ba domin da aka ce lahu azrani ai ajrun li qira'atihi yana da lada na farko domin karatunsa wa ajrun da kuma lada na biyu ta atihi da wannan maimaitawa ta wa ma zalika ma yati bidda haka fal awwalu akmalu wancan na farkon mahirun bihi din nan shine mafi cikar daraja da falala kama dallat alaihi tilkal ma'iyya kamar yadda waccan ma'iyya ta yi nuni gare shi wannan ba ta yana tare da bayan Allah safara kiramin barara ba wanda aka ce wa huwa ma'a safaratil kiramin barara shi wannan kawai lada ne za a kirga a bashi an sallame shi wannan ko yana tare da zababbun bayan Allah kaga ko ai ya samu wannan ne shi mahirun nan bi mazidi itina'i bil qur'an saboda tsarin kulawarsa da alqur'ani shi wancan dama wuya yake ci daga ya tashi to baya tunanin dawowa kusa saboda wahala yake sha amma shi ma shiru yana tafa ma yana tilawa ya zo ya zauna dama ga takararsa a gefe kaga ba zai daidai da wancan ba duk da wahala da yake sha wa kasrati dirasatihi lahu da yawan karatun da mahiru yake yi wa alqur'ani tsakanin takara da kuma tilawa wa itqanihi da kuma kyautatawarsa bi hurufi ga harufan alqur'ani hatta maharabi har ya zama ya kware da karatun alkurani kaga ba zai daidai da wancan da za a kirga kawai lissafi a bashi amma ya zai lahira zai tsaya zai a kirga ladansa da zunubinsa in ya tsallaka ya tsallaka amma wannan fatin a tsayuwa kiyama yana tare da mala'iku kaga ba maganar a wani hisabi wani wane ne wannan hadisi muttafaqun alai ya nuna mana falalan haddace alkur'ani da kuma tsayawa a dandake a iya shi da kyau a daina barna wajen karanta shi wani abi musa al'ashari radiyallahu anhu kala an rawaito wannan hadisi daga sai na abu musa al'ashari allah ya kala masa yadda ya ce kala rasulullahi manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mabadul mumin allazi yaqra'u alqur'ana misalin mumini wanda yake karanta alqur'ani ga imani ga kuma yana ware lokacin da ya dinga karanta alqur'ani matsalul aturujja kamar misalin gwandar daji aturujja gwandar jeji da turanci ana ta mata fitron rihu haɗa yugun ƙanshinta yana da daɗi in ta nuna kana shigowa daji kawai za ka ja ɗige da ƙanshi tun ma ka zo ka tun ma kafin ka tsinke ta ko ka zo inda take ballantana ka ɗauko da a hannunka za ka ji tana ƙanshi wannan ƙanshin shi ne aka musanta shi da karatun ƙur'ani da mumini yake daga ka doso shi kawai yana ƙanshi saboda karatun ƙur'ani waɗa amuha kuma ɗanɗanan da ita gwanda daji sayibun yana da daji in ka sa ta a baki tana da zaki ga ƙanshi ga zaki imanin nan nasa shi ne aka musanta shi da ɗanɗano wanda shi ba za a ji ba sai an sa a baki kamar da imani ba ganin sa ake bayyana zuci shi kuma ƙanshin shi ne karatun alƙur'ani aka musanta shi da shi wa masalul mu'minin ladhi la yaqra'u alqur'ana shi kuma misalin mumini wanda baya karanta alqur'ani yana da imani amma baya da lokacin da zai zauna ya karanta alqur'ani nazaran wa tilawatan ko ya ɗauko ta kara ko ya yi tilawa baya da lokaci amma dai yana da imani ko saboda harkar neman abincinsa ko wasu sabbokinsa shi bayi da lokacin karatun Qur'ani amma dai akwai imani manzo Allah ce kamar sali tamrati kamar misalin bushashen dibino aka ce tamru ko tamra dibino wanda ya bushe amma aka ce a rudab danyen dibino kaga wannan yana yin kanshi ko inda ya nuna shi ma zaka biyo kanshi sa tun kafin ka sa a baki to amma tamru ko a tamra ya bushe ba da za a juya buhun dibino a nan ba za ka ji kanshi in dai bushashe ne lari halaha maza Allah ce babu kanshi tare da ita amma wa da'amuha dan tsanan ta hulun yana da zaki wannan shi yake nuna maka dibino ya fi gwanda daji daraja har a wajen Allah da wajen manzon Allah saboda ita gwanda daji misali aka yi kawai aka ce rihu ha ɗayyibun aka ce wa da'amuha ɗayyib amma shi dibino aka ce wa da'amuha hudun ɗanɗanan ta yana da zaki ina fata an gane akwai abin da yana da daɗi garɗi amma bai da zaki ko shi ko dabino akwai garɗin kuma akwai zakin to wanda baya karanta alqur'ani shi baya ƙanshi saboda babu karatun qur'ani tare da shi amma an ka tona zuciyarsa imanin nan to za ka same shi da zaki na wannan imani kaga dai mai karanta alqur'ani ya fi cikinsa da bansa duka yana da daɗi wa masalul munafiqi alladhi yaqra'u alqur'ana to misalin munafikin da yake karanta alkur'ani watakila har da tajwidi da zaƙin murya watakila har an je musabaka ma ya zo na ɗaya ko na biyu ko na uku in dai babu imani a zuciyar ya ce masalun raihana kamar misalin tsotsoya ne kafa amarya ƙanshi farauhun wa raihanun arraihan da arraihana muzakkari ne da mu'annasi tsotsoya ai musanta ko ita ake cewa kafa amarya ƙanshi rihu ha da yibun ƙanshinta yana da daɗi daga ka so za ka fara jin ƙanshinta kamar yadda shi munafiki da ke karanta ƙur'ani ka wannan kuratun da yake za ka ji daɗi ana karanta ayoyin Allah har kai da ba kai kake karatun ba ma ka dinga tadabburin ayoyin ka dinga jin daɗi saboda kana da imani to haka aka misalta shi da ƙanshi na tsatsoya wa da'amuha amma ɗanɗanon tsatsoya fa murrin ɗaci ne saboda zuciyarsa munafurci ne babu imani zahirinsa ne kawai yake karanta qur'ani amma a zuciyarsa babu wannan ɗanɗanon mai daɗi da ake nema saboda ba imani yawa yawa turare ma ka kamar kamar dai misalin turare ne za ka ji shi kamar zai daɗi wani kana cin shinawa kamar ma da ɗan itace aka yi shi mai zaki wani ka je na ƙarshen gwanda gwanda wani akul akul amma karka yadda ya taɓa harshen ka ake za ka ji to misalin munafiki kenan duk wani abu mai ƙanshi inda na turare ne to a baki ɗaci ne da shi wa masalin munafikin ladhi la yaqra'u al-qur'ana misalin munafikin da shi kuma baya karatu al-qur'ani duka biyu ga munafurci ga rashin karatu qur'ani yace ka masalil hanzala kamar misalin guna shanu ne guna laisa laharihun dama ba ta da wani kanshi ba a neman kanshi a wajen guna wa na'amuha kuma ɗanɗanin sa murrin tsaci ne da kaga nan zahirinsa ba alheri haka nan baɗininsa ma ba alheri ciki da bai duka sharri ne saboda ba imani kuma babu karanta qur'ani wannan hadisi muttafaqun alai to gaba ɗaya dai wannan alqur'anin yana kuɗaitar da mumini ya yawaita karatun qur'ani shi zai daɗaɗa shi ciki da bai cikinsa ya zama mai daɗi zahirinsa ma ya zama mai daɗi kuma ko da mutane su ba karatun ne damuwa su ba ba sa ganin da daraja a zahirin ko suna ɗaukar sa ai bai waye ba ko rashin aikin yi ko abin yi ne yasa yanzu za ki karanta Qur'ani ba ta mutane ake ban mala'iku su sun san darajar hatta a sammai da kasai mala'iku suna lura suna ganin daraja da muhimmanci da karatun Qur'ani su suke je wannan ƙanshin kuma suke gano daɗin zuciyar tasa ta wannan imani kar ka damu da abin da mutane suka mai da makaranta makarantun wato makaranta alkur'ani ba su da wani matsayi a hukumance ko a cikin al'umma ko a cikin an ana neman wani matsayi ba za a neme su ba saboda su ba su da wata shahada da za ta nuna su suna da wani ilimi na musamman in tafiya ta yi nisa ma sai a dinga jingina musu jahili a ce wai ai wannan illitirism bai dai makaranta ba don saboda me bai iya turanci ba ba yi da kuma takarda da shahada da zai nuna cewa shi makaranci ne to wannan kuskure ne mutum ne mai daraja ta ɗaya a wajen Allah ballantana kuma an je aljanna kamar da za mu ji a hadisai masu zuwa wa an umar ibn al-khattabi radiyallahu an an rawatar daga umar dan khattabi Allah ya kala masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kala hakika annabi tsira da aminci Allah ta fita gare shi ya ce inna Allah yarfau bi hadha alkitabi aqwama hakika Allah yarfau yana ɗaukaka darajar aqwaman wasu mutane bi hadha alkitabi da wannan littafi na alqur'ani inna Allah yarfau bi hadha alkitabi aqwama hakika Allah yana ɗaukaka darajar wasu mutane bi hadar kitabi da wannan littafi na alkur'ani a kawaman ɗin ne shine mafu'ulin yarfa'u yarfa'u a kawaman Allah yana ɗaukaka darajar wasu mutane bi hadar kitabi da wannan littafi wa yadau bihi akharina ai wa yadau akharina yana sare da darajar wasu mutane bihi da wannan alkur'ani abinda yake nufi wanda ya karanta ƙur'ani ya haddace shi yake aiki da shi to zai samu daraja ta kololuwa a wajen Allah Allah zai ɗaukaka darajarsa saboda albarkar alƙur'ani wanda kuma bai damu da alƙur'ani ba bai san shi ba bai iya shi ba baya karanta shi baya kai ƴaƴansa yadda za a koya musu alƙur'ani to darajarsa za ta faɗi walwas a wajen Allah ko me matsayinsa kuma a rayuwa ko basara yake ne ko babban ma'aikaci ne ko babban attajiri ne in dai baya karanta alkur'ani bai san shi ba bai damu da shi ba to darajarsa ya sashiya ce a wajen Allah saboda wa yadau bihi akharin yana sare yadda darajar wasu mutane bihi da alkur'ani rawahu muslimun wa ali ibn umar radiyallahu anhu ma an nabi sallallahu alaihi wasallama qala arwata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la hasada illa fitnatayn ba wata hasada mai kyau ita hasada ai ba ta da kyau ko wala ta hasadu wala ta bagabu ko to babu hasada ita ce gibda akwai abin da ake mata alhasadu akwai aljibdatu sun yi kama da juna amma suna da bambanci kuma duk ana kiransu da suna hasada ita gibda ita ce ka yi burin Allah ya baka irin abin da ya ba wa wani ba tare da shi wani ya rasa ba ko an ƙwace an baka wannan abu ne mai kyau halal ne kamar ka ga mutum makaranci ko mai ilimi ko attajiri ko basarake yana aikata alheri da mukamu da Allah ya bashi ko dukiyar da Allah ya bashi sai ka dinga shawar kai ina ma kai ma Allah zai arzuta ka da irin wannan arziki nasa kai ma ka dinga irin alherin da yake ba tare da kana jin haushin shi an bashi yana yin alheri ko yana yanda ya ga dama da shi ba to wannan babu da ke hasada ce ne ke ita ce gifta guri kada gurin kai ma Allah ya baka irin abin da ya ba wa ne ba tare da kana jin haushin Allah ya ba wa nan ba to irin wannan hasadar ake nufi a nan manzo Allah ce ba wata hasada mafi muhimmanci ko mai kyau ko gasa da mutum ya kamata ya yi da ɗan uwansa musulmi illa fisu na gani sai cikin abubuwa guda biyu na farko shi ne rajulun mutum ne a tahullahu alƙur'an Allah ya ba shi alƙur'ani ma'ana ya haddace alƙur'anin nan kuma yana karanta shi dare da rana kamar yadda ya gabata ko yana karantar da shi fa huwa yaqumu bihi wannan mutum mahaddaci yana tsayuwa da karatun alƙur'anin nan ana al-layli a sa'o'in dare wa ana an-nahari da sa'o'in yini duk sanda ka same shi da rana ko da daddare za ka same shi yana karanta Qur'ani ko yana tilawa ko yana takara in dare yayi watakila ka same shi yana qiyamul laili da alqur'ani akwai masu shafa'i da wutri ma da alqur'ani to kaga dare da rana ba su da aiki sai karanta alqur'ani wannan duk mutumin kirki yana sha'awar wannan yana jibda ina ma shi ma da ya samu wannan in bai haddace ba ina ma shi ma da haddace alqur'ani Allahu akbar subhanahu bashar ba Allah ya kare shi ka za ka same shi kuma da Qur'ani kowane lokaci ko ina cikin gida ne kuma a gefensa da Qur'ani sa ko takara ko kuma cikakke za a gani da shekarun suka yi nisa ma a haɗe bala garba mai tafsiri ko to akwai da Allah ya musu wannan baiwar duk motsin su akwai wani tsohon malami a Maiduguri da Garbalo ko a Gwanjane ya tsufa mai mai tsangaya ne da ya manyanta ya zama darasin ma baya iya yi ya bar wa yara amma in gari ya waye da safon lokacin fitowarsa almajiransa za a zo a shimfiɗa masa dujinsa a sa masa fulo ɗaya a gefen dama fulo ɗaya a gefen hagu sai a kawo alƙur'anin da yake takara sai a raba biyu izu talatin a gefen wannan fulan izu talatin a gefen wannan fulan in ya fito idan yake shingida haka ba zai ɗaga ba sai ya gama da irin talatin sai sai ya sake dawowa nan shi ma in ya ɗauka ba zai tashi ba zai ɗaga ba sai ya je biyu jinnati wannan in ya tashi kuma sai ya shiga gida sai a zo a haɗa ƙur'anin a daure a laɗe guzun a shiga gida da daddare kuma ba a san me yake kullum kullum numfashi da shi dama rana ba ta zuwa gudu da bishi a kofar gida izu talatin a gefen fulansa na dama izu talatin a gefen fulansa na hagu in yayi hakan nan to ba zai ɗaga ba duk safe a zahar tana kafin a zahar ya gama in akwai sauran lokaci zai dawo nan ya fara in a zahar ta yi ya tashi a yi sallah ya dawo kuma ya ci gaba kafin la'asar ya tashi ya shiga gida baya magana da kowa kuma in ka zo gaisuwa ma zai dai daga mu hannu ka zo wuce wannan a lokacin zafi amma inda sanyi ne ko ganin sa ba a yi lokacin sanyi ne yana cikin gida wannan da rana kenan ana allahi a ana annahari kenan amma a ana a ana allahi ba a san ya yake ba a cikin gida wannan tsakanin sa da ubangiji ka ga irin waɗannan mutane dole ka yi gifta ka ce ina ma kai ma da Allah zai hode maka rayuwarka ta zama haka a ƙarshe to kuma wannan yana faruwa ne daga ƙarfin zuciyar mutum lokacin da wata tun da malami ne yana koyarwa tun yana koyar da kolawa har jardawa har ya tsufa yana da kyakkyawan fatan duk wanda zo gabansa Allah ya bashi dama ya haddace Qur'ani to in yana da irin wannan fatan zai ga Allah sanya albarka shi ma a tasa rayuwar da tasa zuriya kuma duk alaka makaranta ne in ka zo tsangayar gaba ɗaya akasarin su duk makaranta ne to kaga irin wannan tun a duniya an ga alamar darajar alkur'ani balantana kuma an je lahira to duk mutumin da ya zama wannan shine rayuwarsa ya ƙumu bihi ana allaili a ba shi bane eh shi ma wannan da bane eh shi kuma nan wani ne shi ma shi ma da abin dubura akai shi shi da karace yake fitowa da ita ya zauna shi ba wani tsufa yi ba in ya fito da takararsa yana yi abin da ya yi in yamma ta yi zai shiga gida shi ma shi ba san izu nawa yake yi ba shi kuma yana karatu shi ma da Maiduguri aka yi yana karatu yana karatu akwai wata mahaukaciya tun da aka san ta hauka take tubura wata rana da yamma yana takararsa yana karatu alkur'ani in ta zo tana wucewa ta ƙofar gidansa za ta wuce ta je bola ta yi tsince-tsincenta kusan magariba ta dawo ta layi ta wuce kullum yana kuma ba ta magana da kowa ba taɓa jin ta tsaya ta yi magana da mutum ko yara sun tsokane ta ba ruwan ta ba ta magana da kowa mahaukaci ake tubura irin wanda ba sa magana ba ta dariya ba ta kuka ba ta cewa ko wata rana shi wannan malamin sai mafarki wai an tashi alkiyama ya shiga aljanna da ya shiga gidansa sai ga wannan mahaukace ita ce aka ɗora musu aure da ita a gidan aljanna wannan mahaukaciyar ita ce matarsa ta gidan aljanna washe gari da ya fito yana karatu yana karatu yana yana ta ƙara sai ga hita zo wucewa sai ya bar sai sai sai sai buɗe baki yana kallon ta ya kura mata ido tun tana zuwa ta gane ba alama shi ita yake kallo ita daga ba ta kallon kowa ba ta kula kowa ta gane wannan mutum fa ita yake kallo da ta zo fetinsa ya kula mata ido sai ta tsaya ce to kai ba za ka yi hakuri sai mun ji aljannar ba kawai shi kenan sai da wuce yace ba za ka yi hakuri sai sai an ji aljanna ba kawai sai kawo baki tun daga nan kuma bai kara ganin ta ba shi kenan bai kara ganin ta ba da ta wuce din nan shi kenan bai kara ganin ta ba kuma a me dubura aka yi wannan aka daina ganin da alim ina shekaru da yawa to wannan duka daga cikin karama ta alqur'ani da kuma makaranta alqur'ani Allah yana musu isharori da dama a dalilin rukon su da alqur'ani mutum na biyu wanda manzo Allah yake gaya mana la hasada illa fitnatayn wa rajulun na biyu shine da mutumin da atahu Allahu mala Allah ya bashi dukiya fa huwa yunfiquhu yana ciyar da dukiyar nan ana allaili a sa'o'in dare wa ana annahari da sa'o'in yini ko da daddare zo ka zo ka buga masa kofa ana neman taimako zai taimaka maka kuma ba zai ce dazuna baka ko jiya ma ka zo ko ka zo ka ce ba abinci a gidanka zai baka akwai irin waɗannan mutane wanda su kullum kawai duk sanda ka same su a cikin bayarwa suke to duk mutumin kirki yana sha'awar wannan ina ma shi ma Allah zai arzuta shi da irin wannan zuciya kuma ya hore masa dukiyar ba samun dukiyar ba a hore ma ita da zama a tafi hannunka ba a zuciyarka wanda za ka dinga aiki alheri da ita ana allali wa ana annahari muttafaqun alai al'ana wa din shine as-sa'at awoyi sa'o'in yini da sa'o'in dare wa an al-bara'i ibn azib radiyallahu anhu qala kana rajulun wani mutumi ya kasance daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo suratul kahfi yana karanta suratul kahfi cikin dare wa indahu farasul a kusa da shi akwai wani doki marbutun da aka daure shi bi shalaini da igiyoyi guda biyu saboda in garma ne igiya ɗaya ma ana tsoron kada ya tsinka sai da aka hada igiya biyu aka daure wannan dokin a jikin turki shi kuma yana gefe yana karatun alkur'ani to da ya zo suratul kafi yana karantawa fatagashatu sahabatu kawai sai ya ga wani girgije daga sama yana saukowa ya zo ya lullube shi yana hango ta fada alat wannan girgijen ta kasance ta dunu tana kusantowa daga sama tana saukowa wada ala farasu wannan dokin nasa shi kuma ya kasance yamfiru mina yana gudu yana gujewa wannan girgijen dan yana daure ne da ba zai tsaya ba girgizan yana sakuwa fa ga shedu dajir yana koma ga mai karatu girgizan da ya sako sai ya lullube shi shi kuma doki da yake jefa yana tsalle yana haniniya yamtur yana guju yana ko ya kauce saboda yana ganin abin da yake sakuwa cikin girgizan falan ma asbaha yayin da wannan sahabi ya wayi gari a tan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sai ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama fa zakara zalika lahu sai ya ambata masa wannan abin da ya faru da shi jiya fa qala sai manzo Allah ya ce tilka sakinatu wannan ita ce nutsuwa da nazzalatu da ta sako lil qur'ani ga alqur'ani da ba ba akwai hadisin da manzo Allah ya ce majtama qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballahi wa yatadarusuna fi ma bainahum illa nazalat alaihim sakina وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ko akwai wannan ruwaya ita ma sahihiya ce ba mutane da za su haɗu a cikin wani ɗaki da cikin ɗakunan Allah shine masallaci suna karanta alkur'ani wa yatadarasunahu suna darasu a junansu kamar tukuri da sauransu illa fate da zalat alaihi mustakina sai nutsuwa ta sako musu wa gashatuhum rahmatu kuma rahama za ta lullube su wa haffatuhum malaika kuma malaiku za su kewaye su wa tare da malaikata hatina kenan to ba min haulil arshi ba ana su makarantar za su kewaye haffatuhum malaika wannan wa zakarahumullahu Allah zai ambace su sai man inda hu cikin jama'a da malaikun da suke fada ne ku duba bayina sun taru ba su da aiki sai karanta littafi to irin wannan sakina da manzo Allah ya ba mu labari a wancan hadisin ita ce ce tilkar sakinatu wannan ita ce nutsuwa tanazzalat da take saukowa lil qur'ani ga alqur'ani muttafaqun alai ashadan din nan da yace marbudun bi shadanaini to ashadan bi fati shine ana rubuta da fata shine ruwa almujama wanda ake mata digo wadda'i da kuma da musa hannu almuhmala wanda shi kuma ba a masa digo aka ce almujama harafin da ake masa digo kuma yana da wani irin wanda ba a masa ɗigo. Amma idan ba a masa ɗigo kuma ba yi da mai kama da shi a cikin masu ‘ya'ya ba za a tsaya ana wannan ta'arifi nasa. Tun da shi kaɗai ne, in ka ga an masa ɗa kuskure ne. Ko? To amma wannan a iya yin kuskure a zuba ‘ya'ya idan sun ne. A iya kuskure shi mai ruwa ce ba a zuba ‘ya'yan ba. To aka taimaka bifati shi ne mu'jama idan babu al-mu'jama idan wajen rubuta bifati shi ne shi ma ba a sa ƴaƴan ba kaga sai ka ce bifati sin to amma kalma al-mu'jama ya nuna maka mai ƴaƴa ne ya ce maka wadai da za mu ka hannu al-muhmala wanda shi kuma ba a masa tugu shi kuma ko da an manta an sa masa tugu to da aka ce maka wadai in an sa da aka ce wazra'i to an ce al-muhmala wanda bai da tugu ne fa wancan tugun shi ma kuskure ne abin da ake nufi da ashaɗanu shi ne alhagun igiya shi ne ce wa inda hu farafin marbudin bi shaɗanaini akwai doki a wajen da aka ɗaure shi da igiyoyi guda biyu ashaɗanu shi ne alhagun irin mulkikekiyar igiyar nan wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man qara'a harfan min kitabillah duk wanda ya karanta harafi ɗaya daga littafin Allah na alqur'ani falahu hasanatu yana da kyakkyawan lada guda ɗaya wal hasanatu ita kuwa hasana guda ɗaya da ashira amsaliya tana daidai da gomiyar misalinta karka da an ce lada ɗaya kare na to duk harafi ɗaya za a linka shi ya koma goma man ja bil hasanati falahu ashru amsaliha duk wanda ya zo da kyakkyawa guda ɗaya to za a bashi gomiyar misalinta duk harafi ɗaya zai zama lada goma kenan sai mu zala ce la a kudu ba wai ina cewa alif lamim harfu ba wai ina cewa an kasa alif lamim shi ne kayi harafi ɗaya lada goma ba bal ba haka ake lissafawa ba alifun harfun shi alif din harafi ne wala mun din lanjayen harfun shi ma harafi ne kowanne lada goma goma wa mimun ni a ran nan harfun ita ma harafi ce kaga kasa alif lamim kana da lada talatin kenan wannan mafi ƙanƙantar sakayya mafi ƙanƙantar sakayya kowanne irin mutum ne duk lalacewarsa ko fasiki ne in ya karanta alƙur'ani in dai Allah ya karba to zai samu wannan nan duk harafi ɗaya lada goma amma ka san dai akwai wallahu yusaiku liman yasha Allah yana rubanyawa ga wanda ya so ka misali habbatin ambatan sab'a tanazila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha wani in yayi aka bashi lada goma din harafi wani in yayi sai a bashi lada 70 din harafi wani in yayi a bashi lada 700 din harafi wani in yayi a bashi lada 700 din harafi wani in yayi a bashi lada 700 ko 70 din harafi wani a bashi 700 wani a bashi miliyan 7 wani a bashi tiriliyan 7 ko biliyan 7 Allah baya asara ma inda kuma yin kodro ma inda Allah baki abin da yake wajen ku ne yake karewa ma a wajen abin da yake wajen Allah baya karewa tun da yake wallahu yudaihu liman yasha to ba a san kuma iya nawa ne rubanyawa yana rubanyawa ga wanda ya so gwargwadon tsarkinka da tsarkin zuciyarka da ƙarfin imaninka gwargwadon yadda in kai aikin lada za a rukanya maka nan an gaya maka mafi kankanta matakin ƙarshe na sakayyar lada in kai ɗaya a baka goma rawahu tirmidhi wani hadisi imamu tirmidhi ya rawaice shi wa qala yace hadisun hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wa ibn abbas an rawata daga sayyidina abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma qala yace qala rasulullahi manzo allah sallallahu alaihi wasallama yace innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min alqur'ani haqiqa mutumin da babu komai na alqur'ani a cikin cikinsa bai ma'ana a zuciyarsa bai haddace komai na qur'ani yace kalbaitul kharibi kamar rushashen gida ne kamar gida ne da ya rushe ko da ya kai bene kuma aka ce an yi wata girgizar ƙasa ya rugurguje ya zama ƙuraguzai to haka cikin wannan mutumin a rushe yake ba komai na alheri a cikin ina fata an gane imamu muhammadu siddiqi ne dalilul falihin sharhin riyadu salihina yace wa zalika dalilin wannan bi jami'i saboda cewa annal qur'ani shi alqur'ani idza kana fil jawfi ya kasance a cikin cikin mutum ya haddace bi an hafizahu cewa ya haddace alqur'anin gaba ɗaya ne au ba abahu ko wani bangare ya kunu amiran cikin sa zai zama rayayye muzayyana abun kawatawa bi hasabi qillati ma fihi wa kasrati da gwargwadon yawan abin da yake cikin cikin sa na alqur'ani da kuma kankantar abin da ya haddace iya gwargwadon yawan surori da aure da kada iya gwargwadon kawa da azo da yake cikin cikinka da zuciyarka iya kankantar abin da ka haddace iya kankantar kwalliya da kawa da adan da yake cikin zuciya wa idza khala anhu al-jawf idan ku aka ce ciki yawo bin da gaban alqur'ani ya zama fanko ba komai na qur'ani ya allam ya hafazu minhu shay'an bi haddace komai na qur'ani ba to ya kunu sha'aza ciki da zuciya zai zama mai kura karibar rushashe kamar kufayi wanda yake sha'asan ya ya mutse ya yi kura ya rushe kalbaitul kali an amkiya kamar gidan da ya wofinta ga barin kayan amfani gidan da ba furniture babu shimfiɗu babu abubuwan kyale-kyale na ƙawa allati biha zinatu wa bahajatu wanda da wannan kayan furniture din ne gida yake yin ado yake yin kwalliya to haka aka misalta alkur'ani in an same shi a cikin bawa zai zama wannan alkur'ani ya laye wannan cikin kamar an samu gida wanda aka sa masa kayan alatu aka gyara shi aka masa kwalliya to amma gidan da cikin da babu alkur'ani a cikinsa manzo Allah ya kalmaitin kharibi kamar gida ne rushashi wannan hadisi rawahu turmudi wa qala hadisun hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wa an abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma an rawaito daga sayyidina abdullahi dan amr dan as Allah ya kala musu yadda shi da babansa amr din annin nabi shi kuma ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama kala manzo Allah ya ce yuqalu li sahibil qur'an za a gaya wa ma'abocin alqur'ani yana nufin ranar alkiyama ranar lahira idan makarantar alkur'ani ya tsallako sira'i ya zo kofar aljanna idan ya shiga aljanna za a ce masa ikira ka karanta wartaki kuma ka hau matakala ta aljanna ka karanta ka hau shi aljanna din ka san daraja daraja shi ma'anar daraja shine step matakala mataki mataki na daraja ta gidan aljanna to kalmar wartaki din nan ai ka haufi darajat jannat cikin matakala aljanna bi qadari ma hakin sauwar da gwargwado abu da ka da shi min al-ayi min ayat qur'ani na ayoyin al-qur'ani wannan inda bai sharhi bima ja'a fil hadith alladhi rawahu al-bayhaqi fi shi'ab wannan ko dalili abin da yazo cikin wani hadisi da Imam al-Bayhaqi ya rawace shi a cikin shi'abul iman min hadisi Aisha daga hadisin Nana Aisha radiyallahu anha وساوه الحاكم حاكم يا إنجل تاشي لكنه شاكو أنه صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيء عدد درج القرآن عدد متاكل جدا القرآن وعدد متاكل جدا الجنة adadin ayoyin Qur'ani shine daidai adadin ayoyin Al-Qur'ani wa man dakala da nisa min ahli Al-Qur'ani manzo Allah ya ce duk wanda ya shiga aljanna daga cikin makaranta Al-Qur'ani to fa laysa fawqahu da rasul bai da wata daraja wata daraja sama da shi ya gama kurewa darajojin gidan aljanna shine faulai kama allazina an'ama Allahu alaihim min annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i ya kai kololuwa kenan wa hasuna ulai ka rafiqa zalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima aka yabo a wannan hadisi wanda hakim ya inganta shi adadin matakalar gidan aljanna adadin darajojin gidan aljanna adadin ayatul qur'ani adadin ayoyin alqur'ani duk wanda ya shiga aljanna maza Allah ya ce daga cikin mahalarta alkur'ani sharadin man da khalar jannata min ahli alkur'ani ka samu ka shigo yawa kar kai wani abun da za ka yi ka wuta kar kai abun da za a zazzage qur'ani ka san dai Allah ya san da qur'ani sa a wuta yawa akwai makarantar da yawa da za a buga da zaji da qur'ani a jasu da shi a kai su wuta wani iyazu billah shi yasa a kawo sharadin man wa man da khalar jannata min ahli alkur'ani duk wanda ya shiga aljanna daga cikin ma'abota alƙur'ani manzo Allah ta falle ta sauƙahu daraja ko darajatu babu wata daraja sama da shi saboda za a ce masa ne iqra'a ka karanta wartaki ka hau duk aya da yake karanta to za ka kara taka fitar guda duk aya da yake sake karanta za ka kara sake fitar kana yin sama sai kuma ce masa warattil ka jeranta karatun nan na ayoyi alƙur'ani kama kuna turattubi fi duniya kamar da ka kasance kana jelantawa a cikin duniya irin yadda ke karatunsa da kyau kana ba da makharujul huruf kana kiyaye wasani ba ka fatawa kana kiyaye harufa daidai wataƙila ma hadda tajwidi duka ma dalla gishiri ne na karatun alqur'ani to za ta irin yadda kake yin nan a duniya Allah yana so to anan ma ka zo ka karanta irin yadda kake yi kama kuna turattubi fi duniya kamar ka kasance kana jeranta karatun Qur'ani in ka kamo tun daga bakara kana sakkowa kana sakkowa har ka zo nuna jinnati wannan shine kamar kuda suratul fi duk makaranci ai haka yake in ya faro daga Fatiha bakara Ali Imran Nisa'i har zo Ma'ida da sauransu sai ya zo nuna jinnati wannan sannan kuma sai kara sakkowa ba to irin wannan karatun ba wai ka kamo can ka kamo can ba irin yanda kake jeranta surorin Alkur'ani da ayoyin duniya to irin su ake so kai a yau duk sanda ka karanta aya wartake ka taka matakala fa inna manzilataka domin mazauninka da darajarka ta alqur'ani ta aljanna ya tabbata inda akir ayati daidai karshen aya ta qaruha da ka karanta in ka da ta alqur'ani gaba daya kamar da muka faɗa daraja da matakalar aljanna adadin ayoyin alqur'ani to zaka ji kololuwa kenan idan rabi ka karanta to za ka ga iya rabin daraja da matakala ta aljanna in aya ɗari kawai ka da to iya matakala ɗari to kuma akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mana ma bai ne daraja ta ni abin da yake tsakanin matakala guda biyu ta aljanna yace kamar ma bai na sama'i wal ardh tsakanin ta ɗaya da ta biyu ya kai nisan sama da ƙasa kaga tafiya shekara ɗari biyar ba wai matakala da irin daidai da ka sani ba daga ka fara har shike nan ka kuri ko mataki ɗaya ka samu a daidai ai ya fi dai baka shi inda za a baka ya kai nan da sama Allah ya samu na da rawu fa inna manzila taka inda akhir ayatin taqra'uha domin mazauninka aljanna shine daidai karshen ayar da ka karanta ta iya wanda ka haddace an nemo ta ta kare babu to annan zaka zauna shine darajar رواه أبو داود والترمذي وقال إمام الترمذي حديث حسن صحيح حديث ليس شاوى كما إن كنت باب الأمر بتعهد القرآن wannan babi ne na umarni da aka yi da sabo da alkur'ani sabo da zama ka saba da alkur'ani ko yaushe abokin hirarka ne shi yake ɗebe ma kewa wata haziri da kuma tsawatarwa min ta'arifihi daga bujulo da shi din nisyani kamar tuwa ka haddace alqur'ani ko ka haddace wasu surori ko wasu ayoyi kuma ka yi sakaci har tilawar ta dinga neman zubewa to akwai gargadi mai tsanani ga mutumin da Allah ya bashi haddace alqur'ani ko ya bashi haddace wani bangare na alqur'ani kuma da gangan da sakaci ya bar alƙur'anin nan tilawar ta nemi zubewa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah ya ce ta'ahadu hadha al-qur'an ku saba da wannan al-qur'ani ka gane ai ku yi sabo da shi yanda koyaushe yana tare da ku fa wallazi rabbu muhammadin bi yadihi na rantse da ubangijin da ran annabi muhammadu yake hannun ikonsa lahuwa ashaddu tafallutan wallahi shi alqur'ani shi da mafi tsananin tserewa min al-ibli fiye da la'umi fi uquliha cikin akaku cikin talalarsa iqal shine talala ukul din kamar jam'i ne na iqal yanda ka san raƙumi shi ka san ba hankali ne da shi sosai ba ko in baka masa wannan talalan ba baka yi masa da bai mai ba kawai kamar shi haka yana tafiya kaɗan kaɗan sai ka nemi shi kaɗan sai ya yi nisa da ayyuka ɗaya ko biyu ma ba za ka yi mishi yana nisa a jeji in ba a ɗaure shi ko an lura da shi da kyau ba to maza Allah ce wallahi tsere wanda alƙur'ani yake yi wa makaranci shine ashaddu tafallutan mafi tsananin tserewa da yi masa nisa nuna ibili fiye da tserewar raƙuni fi ukule a cikin akalat idan ta tsinke wannan shi shi sai a yake ta'ahadu hadal qur'an kamar kudin kudin da sa ido in akwai wani fahimi ma a sha ba ko wani kafin tilawa ma a yi duk wata hikimomi da za a yi a yi a ɗaure shi yadda ba zai gudu shi ne talalarsa da kuma da gwaibayinsa da kuma ragama da ake yi masa idan ka haddace shi kawai ka bar shi haka to wani abu zai iya bujiro maka na shugulgula ya zama ka yi kwanaki ko jinya baka karanta ba in kai sakaci in ka zo ka laluma sai ka ji wani babu wani kuma da kyar ake kawo shi to lalle ne mutum ya dinga sabawa da kula da alkur'ani da Allah ya bashi in ma ba duka ka haddace ba to abin da Allah ya sanar da kai kar ka bar shi ya rushe kar ka bar shi ya zube ka yi kokarin karowa wani ka hada da shi ba ka bar shi ya tsere ba wannan hadisi muttafaqun alai wa ibn umar radiyallahu anhuma an rawaito daga abdullahi dan umar Allah kala musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala hakika manzon Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce innama masalu sahibul qur'ani ku sani misalin ma'abocin alkur'ani yana nufin mahaddacin qur'ani kamar sanin ibilin mu'allaqat kamar misalin raƙuni ne da aka rataye akalarsa a jikin wata bishiya in an haɗa alaya in ya kula da ita ita wannan raƙumin ko wannan akalar da ya rataye amsaka zai rike ta ba za ta tsere masa ba yana da daka in kuwa ya saki wannan ragamar to za za ta tafi ta wannan taguwar to haka alkur'ani yake in ka rike igiyarsa shine kana karanta shi tsakanin takara da tilawa to laƙuminka yana nan ba inda zai je amma in kaka ke shi ka bar shi me ake cewa ka bar shi galala eh galala babu kulawa babu riƙewa to sanda za ka tashi neman safa yamma nisa da ka san me laƙumin da ya sakaci raƙuminsa ya shiga daji kwana da kwanaki ya tashi neman sa aiki ya same shi akwai wani makiyayin raƙumi da yake ba da labari yace ina irin mashin din nan dogon kasiya yace kago irin wannan mashin din guda uku na kashe wajen neman raƙumi a jiji kaga in suka zo sai su kyale su kai su yi ta yawo a jiji kuma ba sace shi ake ba kawai tafiya yake yi ya yi ta shiga daji ba ruwansa shi da san ya dawo sai an nemo shi ya ce irin dogon kasai na guda uku ya kashe a cikin shekara ɗaya da ko biyu in raƙuminsa ya yi nisa ya dinga bi riga da ƙauyuka ba ku ga raƙumi ne kama kaza ba ce ne kamar sati biyu da wuce mun gaci ya wuce ta waje kaza sai ƙara nan fa to ashe abin yana da tsanani shi za ka magana ya yi misali da raƙumin da aka sake shi babu kula har ya shiga daji to lalle alqur'ani kuma karanta ku kula da shi da kyau da dinga karanta shi tsakanin tilawa da takara da kuma yin sallah qiyamul layli ya dinga karanta alqur'ani da ko sirrin da Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya bayar game da kafin tilawa ko neman zaman alkur'ani mutum ya haddace yace in ka haddace wani abu na alkur'ani to ka yi kokari ka yi haji kana karanta shi a kiyamun dare cikin dare in dai ka haddace alkur'ani ko allanka ne mai yin sumuni sumuni ko rubu rubu ko rubu rubu duk sanda ka haddace ko izu izu to kai kwana bakwai kana karanta shi a sallah da hujji wannan dai ka insha Allah ya zauna ba zai tsile ba kaga wannan wani sirri ne ba kowa ne ya san shi ba wannan hadisi muttafaqun alai babu istihbabi tahsin sauti bil qur'an wannan babu ne na mustahabbati kyautata murya bil qur'ani wajen karatu al qur'ani kar ka dinga karatu kamar yaranka ka zo nan yana kamar sai ka kamar hausa yake ba a sa haka inda kaga dama ka ajiye wakafi inda kaga dama ka tashi wannan ba a san wannan yana da ka'idarsa da gurin da ake ajiye shi da gurin da ake tashi a karanta shi in baka sani ba ka tambayi makaranta su za su nuna mu ana son kyautata murya bil qur'ani wajen karanta alqur'ani wa talabil qira'ati da kuma neman karanta qur'ani min hutun sauti daga mai kyakkyawan murya min hasanin sauti kenan in ka ce hutu ne kyau hasan kyakkyawa daga mai kyakkyawan wato mai daɗin murya ko da kai makaranci ne ko ka haddace alkur'ani ko ka fi shi hadda in murya tana da daɗi to ka waye lokaci ka ce wani da Allah zo ka karanta mu ko ka karanta mu sura kaza ko ka karanta mu guri kaza wannan mustahabbi ne tunda maza Allah yana yi kasan dai ba wanda ya kai manzon Allah murya ba wanda ya kai shi sanin alkur'ani ba wanda ya kai shi tadabburi da lura da ma'anonin alkur'ani amma duk da haka mun shiga hadisin za ka ji yana kiran wani daga cikin sahabban sa yazo ya karanta musu saboda haka ana neman ko da mutum makaranci ne ya nemi a karanta masa alkur'ani min hasan so daga mai dadin murya wal istima da kuma sauraro laha ga kira'ar da ake yi sai ana karatu alkur'ani kana surutun ka ko kana dannan waya ko kana wani tunanin ka kasa kunne inda Allah ce wai za ku kuri alkur'ani fassari ulahu wa anfitu ku saurara kuma ku yi shiru shi ne ka'ida karatu alkur'ani in ka san za a yi surutu kar ba ka karanta dan kana warakar da alkur'ani ya kai makaranci halatta ka karanta shi gurin masu surutu ko masu hira ka'idar in za a karanta shi to fassari ulahu وأنفت كثورة لكم كيشلوا أن أبي هريرة رضي الله عنه قال يتي سميت رسول الله نبي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا شيوا ما أذن الله لشيء Allah bai taɓa yin izini ga wani abu ba, ma a zina irin izinin da ya yi nabiyin ga annabi hasanin sauti mai kyakkyawan murya ko mai daɗin murya. ya taganna bil qur'ani da yake rera karatu al qur'ani ya jaharu bi kuma yake bayyana shi ka gane ai to waye annabi mai kyakkyawan murya kuma yake rera al qur'ani shine annabi muhammad inda an ce al qur'ani inda an ce ma ya taganna bi kitabillahi to zai kace ko at-taura ko injila amma sai al qur'ani magana ta kane waye annabi mai daɗin murya da yake rera alkur'ani ai ba sai an gaya maka ba yana da cikin tawazu irin na manzon Allah yana magana da kansa amma sai yake ishara kamar da wani Allah bai taɓa yin izini ga wani abu kamar irin izinin da ya yi ga annabi mai daɗin murya da yake rera alkur'ani ya daharu biyu kuma yake bayyana shi bi ma'ana izini a nan ba izini na ba da umarni ba sanarwa a zamin minan lahi wa rasuli ba a zana mu'azzinun bai na huma to irin wannan na sanarwar ne wato shelantawa da nuna wa mala'iku ga wani abu ba kamar inda yake nuna annabi mai daɗin murya da yake rera alkur'ani kuma yake bayyana shi ba kaga ashe ana son in za ka karanta ƙur'ani ka bayyana ya jahar bihi kuma ka rera shi abinda ake nema ne kawai ikilas wajen bayyana wa karka yadda ka bar kofar dariya za ta shigo ka tattoshe kofofin shaidan kar ya yadda ya zo ya kawata maka wannan abin da kake yi muryar da Allah ya baka da iya karatun alkur'ani ka dinga jin kana yin sa ne don ka burge mutane ko don a ce wani makaranci ne ko don a ce kai wani ko tari baya yi kar ka yadda da wannan ko kaɗan in ko wannan zai shigo to a wannan halin asirtawan ya in dai har ya za ta iya shiga to gara ka yi kayan ka kai kaɗai a asirce wani ma bai san kana yi amma in dai baka tsoron riya to karanta alƙur'ani a bayyana ya fi falala akan karanta shi a asirce kama shi ku taimaka ku rike shi rike shi ba na ga yau a hankali ba ya zan ku rike shi mutafakun alai wannan hadisi ya yi ittifaki gare shi ma'ana azin Allah ai istama ya yi sauraro shi ne ma'anar azin Allah Allah bai taɓa sauraron wani abu ba kamar sauraron da yake yi wa annabi mai daɗin murya da yake rera alƙur'ani wa huwa isharatun wannan ishara ta ila arriba yardar da Allah ya yi ga wannan annabi wal qabul da kuma karɓa da ya yi ga wannan karatu na alƙur'ani alhamdulillah lokaci ya yi ko babu yana da saura ko a yana da nisa alhamdulillah sai mu tashi wa an abi musa al-ash'ari wato ma'anar azina Allah ai istama Allah ya ba sanarwa ba ba kuma ba da umarni ba ma azina Allah Allah bai taɓa yin sauraro ba ni sha'in ga wani abu ma azina irin sauraron da yayi ni nabiyin ga annabi hasanin sautin mai daɗin murya ya taganna bil Qur'ani da yake rera al-Qur'ani ya jaharu biyu kuma yake bayyanawa da shi shine ma'anar azina lahu istama ishara ne ila rida wal qabul zuwa ga yadda da Allah yake abin da annabin nan yake yi na rera alqur'ani da kuma bayyana shi wal qabul da karba da Allah yayi wa karatun da yayi alhamdulillah sai tamba to bismillah na'am to Na'am. Eh. Eh. Eh. Babu magana alamaku inda yana cikin waɗanda ba za su iya yin azumin ajiyar ba. babu zancen ramako da amma gwada ya gaba ɗaya inda Allah yana wahalar da shi da ya yi inda Allah ya yi rangwami ga wanda ba zai iya ga kwata-kwata inda har yin mutum yana wahala a dalilin tsufa ko a dalilin jinya ko irin masu ƙwarsa da kai kuronin din nan sai sanda za su yi azumi ko a wani lokaci ne sai ya wahalar da su ko da za su kai to in sun kai kuma sai sun kama da shan magunguna da wahala akan wannan azumin da ya halatta ma su yi azumin saboda wala sun kuje aikin ila ta haluka Allah ta kauce jefa kawunan ku zuwa ga halaka akwai da yawa masu naci a cikin mata ma ana samun mata aure su ce su wai to da su kuma in suka yi azumin nan suka kai da kyar wanda sai an kwana a kan kaman ba zai yi ba to wannan kin wahalar da kai kin wahalar da miji akwai mijin da ya kawo mu karan matarsa a cikin azumin lokacin da zo ce yanzu haka ga isa an tsora mata jirin kamar ba za ta yi ba numfashinta yana sama sama kuma washe gari ma a sace bai sani ba wai ta ɗauka da yake gidansa biyu ne wata na yana wani gidan wata na yana wancan gidan to irin wannan ka tsora kanka abin da Allah bai tsora ma kuma Allah yana so in yi ba su rangwame ya karɓi wannan rangwame ba burgewa ba ne ba za ka iya ba ka ce sai kai maimakon lada sai a rubuta maka zunubi inda ka tsora kanka abin da Allah bai tsora maka alhamdulillah sai ne To, in dai babu sharaɗin zakkar da ya bashi a take yanzu sai ya biya shi wannan bashin. To, wannan babu komai don idan kana bin mutum bashi ya cancanci zakka in ka bashi zakka wannan ba laifi ba In ka bashi in ya ga dama ya biya ka bashin ka a yanzu, in ya ga dama ba ya je ya uzurinsa. amma ba da sharaɗin za ka bashi zakka kuma da sharaɗin a zakkan nan zai biya ka ba. domin baya halatta zakka da sadaka da mutum ya bayar ta dawo masa da kowace hanya an ba ta hanyar gado ko ta hanyar bashin ma bai halatta kuɗin da ka ba mutum zakka kuma ka karɓe shi a hannunsa a matsayin bashin da kake musa ya zama kayo Allah wayo kenan a zahiri kamar ka taimaka masa to amma dawowa da wannan dukiyar ta yi wajenka to kuma baka kyauta ba ka aikata haramu domin zakka da sadaka ba sa dawowa ga mai wanda ya bayar sai ta hanyar gado kai ko ta hanyar bashi da halatta ainihin wannan kudin ka karba a matsayin wai bashin da kake bin sa sai me da farko muna addu'a Allah ya sa ya cika alkawari ya nema masa aiki na biyu kuma abin da ya nema Allah ya sa aiki ya zama alheri gare shi ya zama alheri ga al'umma da yake rayuwa tare da su abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ji mana Allah ya ganar da mu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara mana lafiya matafiyanmu Allah ya dawo da su lafiya waɗanda suka zo mana Allah mai da su gidajen su lafiya masu ba da sadaka Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda suke taimakawa wannan karatu yana gudana da jikin su aljihu su Allah ya taimaka musu Allah ya biya muku bukatun su na alkhairi Allah ka karɓi azumin mu da sallolin mu da dukkan ibadun mu da muke gudanarwa a cikin wannan wata Allah ka sanya mu daga cikin bayinka da kake yantawa da wani wuta a cikin wannan wata Allah ka ji kai iyayenmu da kakanninmu da ƴan uwanmu da makotanmu da surukanmu da suka rigaye mu waɗanda suke raye in ta mu tago Allah ka sa mu suka da imani Allah ka biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a Fatiha da salatul Fatih Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم يا مؤلف كل وهيب ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض نسألك باسمك الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي ألف له الوجوه وكشعت له الأصوات ووجدت القلوب من خشيته أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تقضي جميع حوائجنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله أبا الحرم إلى الأجيال مرة دي يا جدع الله يبارك فيك يا متى نجرا اجمعنا